الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز هو كذلك قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار ابن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace daga amr ibn shu'aib an abi an an abihi an jaddihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin ku umurci ƴaƴanku da sallah suna ɗayan shekaru bakwai wa buhum alaiha wa hum abna'u ashirin in suka kai shekaru goma goma in ba su yi sallan ba kuka suka yi sakaci sai a dake su a ladabtar da su wa farriqu bainahum fil madaji'i daga shekara goma sai a raba yara wajen kwana kar a bar suna manne da juna suna kwance kan shi tabarma daya ko katifa daya an fahimta sai a raba ma kowa wajen wannan katifarsa wannan katifarsa wannan katifarsa an fahimta haka abinda shari'a ta ce kenan ko وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود ابن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى دون السرة وفوق الركبة وإن كان هذا باوا ko baiwa ko kana da bawan karbaiwanka ka aurar da su to kada daga wannan lokacin kada ka kalli daga cibiya zuwa gwiwa ko gwiwa zuwa cibiya ka daina ba za ka kalli wajen ba falayan amma lokacin da baka aurar da ita ba baiwa ka ce ko aha falayan zur ila duna surrati wa fawqa rukba qala abu dauda wa hima waqi'un fi ismihi وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث قال حدثنا أبو حمزة السوار ابن داود الصيرفي قلت ما لن يكفي في هذا وفي الحديث دليل على أن صلاة الصبي بعد ما أقل صحيحة yace wannan hadisin yana nuna cewa yaro karami in yayi sallah tunda yana hankalta sallar sa sahihiya ce ta inganta saboda an ce ku umarce su sallah shekara bakwai ku dake su ku ladabtar da sun suka kai shekara goma shekara bakwai da shekara goma duk ya ɗabe balaga ba duk ɗabe balaga ba yana yaro ƙarami abubuwa da yawa na shari'a ba su kan shi ya suka ce wannan hadisi na nuna cewa sallar su ta inganta waqtalafa ahlul ilmi fi sihhati islamihi malamai suka kari juna ilimi shin musuluncinsa ya inganta tunda bai kai shekara bai balaga ba musuluncinsa ya inganta fazahaba qaumun ila annahu la yasihhu islamuhu wasu malamai suka ce a'a is musuluncinsa bai inganta ba kama la yasihhu shay'un min tasarrufatihi wa uqudihi wa huwa qawlu shafi'i kama yadda abubuwa da yawa ba sa inganta kulle kulle imana cinikayya abubuwa da yawa da zai kulla shari'a bata bashi izini ya kulla ba don bai mallaki hankalinsa ba bai balaga ba an fahimta wasu ka ce suna ba su yadda da inganci musulunci shi ba wanda haɓa ƙaunin ila sihati islamihi wa'insu malamai suka ce a'a musulunci shi ya inganta wa huwa ƙaunin hasani wa bihi ƙala ashabun ra'i wa ƙalu sai suka ce in an ya ce musulunci shi ya inganta to in yi ridda kuma fa lauyartar da layu kama bi kufurihi da zai yi ridda kuma bayan an ce musulunci shi ya inganta sai zo yi ridda ba za a yi hukunci da kafircin shi ba saboda mai saboda mai balaga ba aiko ولو أدى الفرد في أول الوقت قبل البلوغ da zai sallan azhar ko la'asar ko magaruba ko isha farkon lokaci kafin ya balaga yana idan da sallah ana cikin lokaci sai ya balaga thumma balaga wal waqtu baqin sa'an ya balaga sa'an nan kuma da shauran lokaci ikhtalafu fi wujubi al-i'adati ilay alai malamai suka juna ilimi suka ce wajibi ne ya sake sallar don lokacin da ya sallar tana nafila yanzu ya balaga dole ne kuma akwai lokaci fa'aujaba ba'dhum al-i'ada suka ce zai zai sake sallar wa huwa qawlu ashabir ra'yi wa lam yujib ba'dhum wa huwa zahiru qawlu shafi'i wayansu kuma suka ce ba wajibi bane ya sake wannan sallar qala shafi'i imam shafi'i yace ala al-aba'i wal ummahati an yu'addibu auladahum wai wajibi ne akan iyaye maza da mata su ladabtar da 'ya'yansu wa yu'allimuhum at-taharata was-salata su koya musu tsarki da sallah wa yadribuhum ala zalika idza aqalu in suka hankalta suka yi sakaci a ladabtar da su faman ihtalama aw hada wanda yayi mafarki ya balaga kenan wacce ta haila ya fito mata ta balaga kenan aw istakmala khamsa ashrata sana lazimahu al-fard abubuwa guda uku kenan ko ko da ya mafarki ya fitar da maniyi ko ya ta yi haila ko da ko ɗaya su cika shekara goma sha biyar wannan bai faru ba wannan bai samu ba amma an cika shekara goma sha biyar wa ke tuni da dalilin shekara goma sha biyar mun karanta ya fi so a kira hadisin ya ce me yana ɗan shekara nawa sha hudu aka ce mishi me shebbadi kuma ya cika shekara nawa a to shi kenan an fahimta da وروي عن ابن عباس أن أنه قيد إكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائد ابن عباس يقول إكرمة يكرت القرآن والسنن والفرائد قال من عمر أدب ابنك فإنه مسؤول عن ولد ولدك ماذا علمته فإنك مسؤول عن ولدك ka ladabtar da ɗanka ka koya mishi addini saboda ranar lahira Allah zai tambaye ka me ka koya masa ya kai da shi kana shigar da shi nasire ko firamare ko su ko boko ka kyale shi je ya halaka ko ko she da ka karantar da shi a gida ko ko yana zuwa boko din ya zo gida kuma ka koya mishi addinin musulunci ko ko a'a kyale shi kai da boko ya wadatar duk sai an yi bayani Allah ya sauwaye وهو مسؤول عن برك وطوائيته لك shi ma dan bayan ya girma ya zo ranar lahira ba wanda zai zo lahira shi karami ne kowa ya girma kenan ko to za a tambaye shi kayi ma iyayenka biyayya ya aka yi kayi musu biyayya kun yi musu biyayya mace za ta haifi 'ya'ya goma ko bakwai ko shida ita kadai tana kula da su ta ba wannan abu ta hana kanta ta ba wannan abu wayannan 'ya'ya bakwai ko shida za su zo su duka su kasa yi mata biyayya ɗaiɗaki irin wanda ta yi musu ita kadai ba za su iya ba kowa ya shagala saboda ya'ya yanzu su ma sun shiga fitina Allah ya jarrabe su sun zo cikin zamanin da komai gudu yake yi kuma kowa na tafiya ne bai san inda za shi ba yaro yaro karami ba shi da aiki da ya samu dubu goma ko dubu ashirin yana so ya rika wayan dubu hamsin dubu dari yana son agogo yana son ya zai ya same su shi ma hankalin shi ya tashi kenan ya haukace kenan yadda zai samu wannan abin shi yake yi to ranar lahira Allah zai tambayi iyaye kun karantar da su addini kun koya musu addini ko kuwa da kuka shigar da su firamare shi kenan abinda kuke bukata kenan to duk kuskuren da aka samu cikin addini kana da kana da laifi fa a ciki ranar lahira sai kai bayani bayan ka iya kokarin ka ka koya masa addini ka ba shi ci da sha kai kokari ranar lahira za a tambaye shi yayi maka biyayya yayi maka biyayya yanda ya kamata in ‘ya'ya za su yi ma iyayensu biyayya ai da iyaye sun huta sun ji daɗi ke nan ku sun kai ya haifi ‘ya'ya sun kai goma ko ashirin ko talatin kowa zai mishi biyayya kowa zai iya kokarin shi wannan iyayen uwar da uban yaya za su zama shi su zama ba a ci ta zarafi amma duk da shi yana da wahala wanda ya kokari ma ya yi kwana biyu uku hudu gobe an ce ce to a tuntubi wani ɗakin mana shi ma ‘ya'yan wani ɗaki shi ba na shi ya gaji kenan a lokacin ko uwarka bata gaji ba fa duk abin da za ta yi kafi kowa abin ba ta da buri sai ta ga kafi kowa ba shi da buri sai ga kafi kowa amma haka yanzu kai kana da dukiya in kai mata kokari kwana uku hudu biyar dan na shida sai ka ce uban sai ka ce to a tuntube wani daki mana su ma su yi kokari ai nayi me kai ba abin da kai ba abin da kai kisa ayya yanzu ba albarka albarka ta yi karanci a cikin su qultu wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala yace ai Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أين محل الشاهد من هذه الآية إنا محل الشاهد ما قرن دمكي قوا أنفسكم كو وأهليكم نارا شكرا يبتو في لكم وفي تعليمهم أحكام الدين وشرائع الإسلام قيام بحفظهم على عذاب النار وإنك كرنت دسو الدين تو كاكاري سكاكي كاكي أيسو نكبرهم وتكينا amma haka sallama ma primary secondary aka je aka yi university ba san addini ba to ka sallama ma wutan jahannama kenan Allah ya sauwake Allah ya kiyaye an fahimta wa qala Allah ta'ala li nabiyhi wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha wastabir alaiha wa'mur ahlaka bis salati ka umurci iyalanka da sallah bis salati واصطبر عليها ما معنى واصطبر عليها واصبر عليها غير واصطبر عليها لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى واصطبر عليها وين كنا كي ناتي كجاجر كي حقوي كجوري كل سيكاتا كل يارا كل سيكاتا دشي دا صباح وبما سيكاتا دشي جيبي ما سيكاتا دشي saboda lokacin da kai ka shiga bacci karfe 11 ko karfe 10 lokaci su suke kalle-kalle sai karfe 12 karfe 1 suka shiga bacci to lokacin da aka tashi za a je masallaci asuba to lokacin su suke jin dadin bacci to duk dan da ka tada shi kuma lokacin kaga ka bata masa ko wa asna ala isma'ila bihi fa qala wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati Allah haka ya bi cewa kana ya amuru ahalahu ya kasance yana umarta iyalansa bis salati da sallah waz zakati da zakka ko wakila arada bil ahli wasu malamai suka ce wa amur ahlaka bis salati abinda ake nufi da al ahli nan shine jami'a ummatihi mana dukkan al'ummanka iyalanka ne wa kazalika ahli kulli nabiyyin ummatuhu wa ruyan aliyin fi qawlihi ku anfusakum wa ahlikum nara an rawaito daga sayyidina aliyu fassaran wannan aya ku anfusakum wa ahlikum nara sai ce qala allimuhum addibuhum ku sanar da su ku ladabtar da su yace ku sanar da su sai bai fadi abin da za a sanar da su ba don aka ce maka qala aliyun aw wa qala umaru aw abubakrin aw aw ashabahu allimuhum karantar da su boko me za ku karantar da su addinin Allah ba abin da suka sani sai wannan wani bin abbas mislu qaris ibrahimu kanu yakrahuna an yuallimu abnahum alqur'ana hatta yaqilu zaka wai suna cewa a bar su sai sun hankalta tukunna sai a karantar da su an ji abin da malamai ko farkon matsalar da za ka yi mamaki shi ne ɗa shekara bakwai ko goma wai an yadda da musuluncin shi ko ba a yadda ba yau suka ce an yadda suka ce ba a yadda ba e wayan da suka ce to an yadda da musuluncin shi to in yi ridda kuma fa suka ce ba za a yi mai hukuncin kafiri ba saboda me eh bai balaga ba باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها باب ديزو نا وجهجن da aka hana ayi sallah karka yi sallah anan karka yi sallah a waje kaza karka yi sallah a waje kaza قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامة ويدور كسادك إن كسام ذاك يصلى سيدي مقبرة دا الحمام بن أكي كنكو وجن وكا وجن saboda wajen babu tsafta ورواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث فيه اضطراب قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود ابن حسين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنزق الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن manzon Allah ya kirga wajeje guda bakwai ya ce kar a yi sallah a cikinsu fil mazbala juji wal majzara da abbatuwa mayanka kenan wal maqbara da makabarta wa qari'atit tariq da tsakar hanya wa fil hammami da ban da ban daki wa fi ma'atin al ibli da garkin rakumma wa fawqa zahri baitillahi da kuma saman saman ka'aba da zaka hau saman ka'aba kai sallah aka ce an hana me yasa sai dai inda ka hau saman kaban akwai gini ko da kamar haka ne to ka fuskance shi kenan amma fili ne ba komai to mai ka fuskanta kenan to za a ji abin da malamai suka fada insha Allah an fahimta addinin musulunci abinda aka fada abinda ake so shine mai Allah ke so mai manzon Allah ke so in ba haka ba yanzu an zo ana maganar juji da wurin kaza wurin kaza kuma ya kawo yana ɗakin Allah ɗakin Allah me yasa saboda shari'a abinda ta faɗa shi ake ɗauka a aiki da shi qala abu isa laysa isnaduhu bidhalika alqawi wa qad tukullima fi zaid bin jabirata min qibali hifzihi qultu malan yace ikhtalafa ahlul ilm ce malamai sun ƙari juna ilimi fi as-salati fil maqbarati wal hammami فرؤية الكراهية فيهما عن جماعة malamai sun ƙari juna ilimi a cikin sallah a makabarta da banɗaki faruyatil karahiyatu fihi ma an jama'a min salaf wa'ansu malamai suka karhanta suka ce makaruhi ne wa ilaihi zahaba ahmadu wa ishaqu wa abu thawrin li zahiril hadisi wa in kanat at-turbatu tahiratan wal makanu nazifan qalu to in inda aka ce karkai wuri mai tsafta ne mai tsarki ne menene da menene ba sai suka ce ai qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha quburan ai manzo Allah ce ku riki ku yi ta sallah ku yi wa'in sallolin nafila a gidajenku kada ku mai da gidajenku kaman makabarta ba a sallah a ciki fadalla ala anna mahallal qabri laysa bi mahalli salati duk wannan yake hadati ne na malamai abin da yake adalci shine kada ka fassara ɗaya da ka ɗauka kai ka sani ɗin nan sai ka faɗi abin da ka sani ka ce abin da ka faɗa kenan amma abin da yasu malamai kuma suka faɗa sai ka faɗa saboda a samu zaman lafiya saboda a fahimci juna an fahimta amma kai fahimtar ka ita ce fahimta shine ba ba ba ga tubba za a taba zaman lafiya ba ana ganin malamai ko karkai sallah ban da kai kai sallah kuma karkai sallah akan ka'aba duk duniya yana ke fuskanta ana sallah ka'aba to me yasa aka ce kada kai sallah kan ka'aba in kana sama kololuwa kar kai sallah saboda me saboda in ka tsaya saman me kake fuskanta to in aka eh to in ka samu gini ko da kaɗan ne haka to ka fuskanci wani wuri sallah akan ka'aba ta yi sai wani masu malamai suka ce ko da babu komai za su za su faɗa insha Allah ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيها جائزة wanda suka ce akwai wanda suka ce sallah makabarta domin ya halatta idza salla fi mawdi'in nadhifin minhu in ya zamana inda zaka tsaya kai sallan babu najasa babu wani datti ba suka ce sallah ta yi وروي أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبره an rawaito cewa sayyidina umar ya ga anas dan malik yana sallah zuwa kabari wajen kabari fa qala sai ce al qabra al qabra kabari ne fa kabari ne fa ba yana tuna masa kenan ko walam ya'murhu bil i'ada ina mara walam ya'murhu bil i'ada bai ce mishi sake sallan ba to me kenan sallah ta yi وحكي عن عن الحسن أنه صلى في المقابر وعن مالك لا بأس بالصلاة في المقابر إمام مالك يقول باب لي في أي صلاة من كبرتا ثم يسا أكي تمغانا مكبرتا لبن أكي دمي دمي دمي نيني تشيني سكتي وتعويل الحديث هو أن الغالب من أمر الحمام قذارة قذارة المكان yace abin da yasa ake saboda galibi ban ake akwai kazanta wajen mayanka akwai kazanta wajen makabarta akwai kazanta wajen mai amma duk inda ka tsaya tsarkataccen wuri ba kazanta an kai sallah sallah ta yi wa min amril maqabiri ikhtilatu turbatiha bi sadidil mauta wa luhumiha fa nahyu li najasati to wannan ta'alili da suka kawo yana da matsala abin da yasa aka ce kar ai sallah makabarta saboda kaza kaza kaza kaza kaza surka da me to shi manzo Allah shi manzo Allah ce innal mu'mina la yanjus la hayyan wala maitan an fahimta al makan fa in kana al makan tahiran fala ba'sa lina rajazati al makan yace in inda zaka tsaya kai sallah din ba najisa wajen na da tsafta to babu laifi kai sallah kan gadaje kai sallah wajen kaza ne kai sallah wajen kaza ne zai zama na inda zaka yi kabbara haka yi sallama din wajen na da tsafta na da sarki yana tsafta sallar ka tayi qultu wa kadhalika al mazbala juji kenan wal majzara da mayanka kenan ko wa qari'at at-tariq fa an-nahyu an salati fiha li najasatiha abinda ya sa aka hana sallah waɗannan wajeje saboda najasa wa fi qari'ati at-tariqi ma'anan akhar wai tsakkar hanya kuma akwai ma'ana ta biyu da ta sa aka hana yin sallah in ka hanya ce mutane ke taucewa an kai kabbara wannan yazo ya wuce shi sai a shagalantar da kai da sai ka fita ma cikin sallah ba ku sani ba wa huwa anna ikhtilaf al-marrata yashghaluhu an as-salati wa amma fawqa zahri baitillahi fala tasihhu salatuhu إذا لم يكن بين يديه من بناء البيت شيء matukan babu wani in da ka hausa man ke zama kamar haka to daga nan me kake fuskanta hawa nan me kake fuskanta hawa kake fuskanta to amma akwai gini ko da kamar haka ne to shikenan ka fuskanci wani abu kenan daga ka'aba kuma ka fuskanci wani abu daga ginin ka'aba to suka ce sallah ta yi فإن كان ما يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل تجوز وجوز أصحاب الرأي وإن لم يكن بين يديه شيء malaman ahnaf suka ce ko da ba komai gabanka kana saman kaban kai sallah ta yi saboda me suka ce kama law salla ala abi qubais mutawajjihan ila hawa'il bait yajuz akwai jabal abi qubais ya fi komai tsawo ai in ka hau me kake kallo iska kake kake fuskanta amma kai sallah kan kan kan jabal wabi kuma shi me me hukuncin sallah sallah ta yi an gane a hanafa abin da suke kuma wa ihtajja man jawwaza salata fi hadhihi almawadi idha kana almakan tahiran wa'anda suka ce wa'annan wajeje da aka ce kar ai sallah saboda najasa ce to ka gani abinda suna abinda su suke gani ba wani abu ne ya danganci aqida ba fa abu ne da ya danganci rashin tsarkin waje shi yasa suka ce in kai waje mai tsarki a wajen sallah ta yi bimaru ya an jabirin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala suka ce sun an rawaito daga jabir radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ina mana ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ko ina al ardu in kai sallah ko ina matukan ba da jisa ke wurin sallah ta yi in kai taimama sallah in taimama ta yi taimama ya yi wa yuqalu hadithu jabir inna ma sika li izhari fadilati hadhihi al umma yace in aka kace ai za mu una da ja za a ce hadisin jabir an kawo ne don a bayyana darajar wannan al'umma yace hudul bi kaza kaza kaza waju ila al ardu kulluha masjidan wa tahura حيث رخص لهم في الطهور, في الطهور بالأرض والصلاة في المواضع التي لم تبنى للصلاة في بقائها da aka halatta musu yin sallah da inda ba a keɓance shi don sallah ba in aka zauna duk inda sallah ta kama aka tada ikama shi a yi sallah mufradi ne ko jami wa kanat al umam al mutaqaddima la yusalluna illa fi kana'isihim wa bi'i su kuma yahudu da nasara in duk inda suke yin sallah ta kama sai sun je har inda masallacin su yake sunan za su yi sallah fa yajuzu an yadkhula fiha at tahsisu ولو بنى مسجدا في الطريق بحيث لا بحيث لا يضر الناس ولا باس به yace da ya gina da za a gina masallaci akan hanya ta inda ba za a cutar da mutane ba sallah ta yi qala al-hasan wa ayyub wa malik qalat aisha eh wa bihi qala al-hasan wa bihi qala al-hasan wa ayyub wa malik in kalma ta fita cikin magana ko ka tafi sai ka sai ka ji gwaranci a ciki an fahimta in ka saba da karatu ke wa ma qalat aisha nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce thumma bada li abi bakrin sa'annan abubakar ya ga cewa fabtana masjidan bi fina idarihi sai ya ga cewa ya gina masallaci a farfajiyan gidansa fa kana yusalli fihi ya kasance yana sallah a masallacin da ya gina a farfajiyar gidan shi sallolin nafila wala ba sa bis salati fil biya'i babu laifi ai sallah a cikin wajen bautan yahudu da da coci da menene da menene kana ibn abbas yusalli fil bi'ati illa bi'a fiha tamathil sai dai in cocin akwai gumaka a ciki mutum mutune da aka yi su aka aka sassaka shi ba za su yi ba shi su fita ko ana ruwa da shi a fita ai فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى سيف تي صلى يا حنا cewa in ai sallah ciki bai ba bata yi ba in ai sallah ciki da tamasilin sallah ta yi ko bata yi ba وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها صورة ba za mu shiga cocinsu ba saboda mutum-mutumin da aka yi aka siffanta mutane aka yi sa sura a ciki wa yi karu an aliyan kana ya karahu salata bai hasfi babila a ce sai na ali ya kasance ya karahu salata bai hasfi babila babila wa babila a rufe maruta inda aka kifar da su aka yi musu azaba ya ce shi ba zai je tsaya inda aka yi mawuta al'umma azaba ya yi sallah ba sai a canza wuri ولو صلى في مكان وبقربه najasa da zai salla a waje najasa najasa tana kusa da shi fajaizun idza kana mawdu as-salatihi tahiran yace inda inda yake tsaye yake zaune yake salla din yana da tsarki don najasa na kusa da shi bata bata sallar salla abu musa fi dar al-baridi was-sarqini wal-bariya wa ila janbihi yayi salla akwai abin nan kusa da shi albari albariya alfala daji wajen juji wajejen da ba a kula da tsabta da su ba asarki ne zaman inda aka sa inda ake ake zubar da juji wal jamad al ma'ul jabir ko ya tsaya kan kankara ko a haukan gada ayi sallah karkashin gadan fitsari na komai yana wucewa karkashin gada amma kai kana sama da gadan sallah ta yi al qanatiru jam'u qantara wa in jara tahtaha bawlun an fahimta saboda kai kana sama ai ba wadin baya ta baka ko wa salla jabir wa abu sa'id fi safinati qa'iman wa qala al-hasan qa'iman ma lam yashqa ala ashabi taduru ma'aha wa illa fa qa'idan kai tsaya ku yi tsaya ku yi sallah tsaye a cikin jirgin ruwa in ba za ku sha in ba za ka wahal da mutane ba in kuma za a yi wahala a zauna a yi sallah sallah ta yi an ji gugurmayin malamai eh yanzu an ji wani ya kafirta wani a cikin wayanda babu karahiyati an yuttakhadha al-qabr masjida babin da yazo na an hana dauki a riki masa kabru masjidan a gina masallaci akan kabari ko kabari a masallaci قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwarsa yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riki kabarukan annabawan su masjidan masallatai qalat Aisha kenan ko tace walaula zalika ba dan wannan magana da akai ba la abrastu qabrahu la abrastu wake magana ta ce mai ba don abin da manzo Allah ya faɗa ba la abraztu qabrahu da na fito da makabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gina shi sama gaira anni akhsha an yuttakhadha masjidan gaira anni saboda ni Aisha ina gudun kar nayi wannan mutane su zo kuma ya zama musu fitina to dan Allah wannan a ce abin da ta faɗa lafazin da ta faɗa ta ce walau la zalika la abrastu alfinaya bi tarjibi la man da ta kuma gina ta tayar ba wanda yace ce a har sayyidina abubakar bai yace ce mata eh hakkin ta ne sai dai kana da nasi kana da dalili to amma saboda tana gudu tana tana so ta kare ma mutane aqidar su sai ta ce a bar shi ciki haka nan sai kana ganin ta yariya karama ko menene da menene a lokaci ba abin da ake gani ba kenan to ita kuma lokacin hakkinta ne matan manzon Allah ce a hannunta ya ya rasu kuma a dakin to me to me me kuma ake nema maka game da Aisha me ake nema game da Aisha wace irin albarka ce na Aisha bata samu ba wace irin daraja ce bata samu ba waye kai waye fita ba shi ne abubuwa ne in Allah ya batar da basirar mutane sai ga suna yin abin mamaki kwakwalwa hankali baya dauka mai hankali baya dauka mai hankali kuma zai yi waɗannan ba mutane sun yi rayuwarsu sai na abakar ya yi rayuwarsu sai na umar sai na usmanu na na aisha na na hafsa na na duk baki ɗaya sun yi rayuwarsu allah madaukin sarki ya bai radiyallahu anhum wa radu anhu an gama da waɗannan ko suka gama rayuwarsu suka tafi suna aljanna sai bayan shekara dubu da wani abu kai ka zo kana cewa kafirai ne suna wuta don Allah ban da wuta wannan magana wa ma zai zai bata ran shi don wannan ma'ana kana kana jan hankalin Allah kenan Allah bai san su ba da ya yarda da su yanzu kai kana jan hankali kana nuna ma Allah cewa ya janye ya janye ko me ya za a yi sai a janye ya janye kenan a canza a canza abin koyaya wallahi tallahi rashin hankali ne ba wai ma mummunan aqida ko barna ko menene wallahi aqida shi a ba hankali ne rashin hankali mutane sun gaba rayuwarsu sun koma ga Allah sa'an nan daga baya kai ka zo kana nuna ma Allah ba mutanen kirki ba ne lokacin da Allah ya dauke su mutanen kirki bai sani ba ne a antum alamu amillah هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأمر الناقدي عن هشام بن القاسم عن شيبان قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت تشيك لما كان لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة لوكacin da manzo Allah bashi da lafiya matansa da suka je Habasha shi suka zo suna ba da labari ai mun ga wani kanisa wata kanisa wata masallacin nasara a ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza su mana guma kai da ke ciki ra'aynaha bi ardil habasha wa kanat ummu salamata wa ummu habibata kad atata ardal habasha ummu salama da ummu habiba su sun je kasan habasha da su aka je fa zakarna kanisatan ra'aynaha bi ardil habasha shi suna bada labari wata kanisa daga wani coci da suka gani a kasan habasha yuqalu laha mariya sunan kanisa mariya wa zakarna min husniha wa tasawiri wa tasawira fiha suna bada labarin kyan wannan kanisa din wannan coci din da kuma hoto abin nan da gumakan da ke ciki فرفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه فقال لما زو الله يجي abin da suke fada sai daga kansa mai albarka sai yace inna ula'ika idza mata minhum ar-rajulu salih yana sanar da su ai waɗancan da kuke gani in mutumin kirki a cikin su ya mutu banau ala kabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarinsa sun masawwaru fihi tilka suwar sa'annan su yi hoto wannan hotuna da kuke gani na mutum mutuni ula'ika shirarul khalqi inda Allah su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah madaukakin sarki هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد محمد عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن هشام وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن محمد بن جهادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال يتي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور manzon Allah ya la'anci za'iratil kuburi mata masu zuwa zawara su ne masu yawa za'iratil kuburi mata masu zuwa ziyarar makabarta kafin a zo a bada izini ba wal muttakhidina alaiha masajida was surja da waɗanda ke zuwa kan masallacin kabari su gina masallaci to su abinda aka hana ke aka aka hana su ko hadha hadithun hasanun yace wa qad sahha an abi hurairata aidan yace ya inganta daga sayyidina abu huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'ana zawaratil qubur masu yawan ziyartar kabari mata masu yawan ziyartar zawarat fi siga siga mubalaga in aka ce siga mubalaga masu yawan ziyartar kabari to ashe in bai yawa ba ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta فذهب بعض أهل العلم سيما لما يسوك كارجونا علمي إلى أن هذا كان قبل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما تاما زيارة كبري لما سيوان زيارة كبري يتي دك يا فاروني كافي منذ الله يزوي يسسوتي بعد إذن في زيارة القبور فلما رخص دخل الرخصة دخل في الرخصة الرجال والنساء كما زو الله يزو يسسوتي بعد إذن مزاد ماتا دسو شغتك يا حالتا سيزارة كبري وذهب بعضهم إلى أنه كره للنساء زيارة القبور ويسكتي أنهن ماتا زيارة مكبرتا لقلة توشيك تكاغا نسكتي لقلة صبرهن وكثرة جزئهن سبونا باس دا كرفين حالي كيسا أكهنا سو باوي أن حرمتا مسبني أن فهمتا yadda matsaloli suke kenan abin da ya shafi aqida sai ai magana aqida abin da ya shafi fiqhu sai ai magana fiqhu kada ka taba daukan cewa abin da ka fahimta din nan abin da yake da bambanci yake wajibi a bambanta shine abin da Allah ya fada da abin da manzon Allah ya fada suna da daraja suna da mutunci ba ta ba su canzawa amma fassara ta da fassararka da fahimta ta da fahimtarka suna da darajar abinda manzo Allah ya fada suna da darajar abinda Allah ya fada to duk abinda ke kawo rigima ke tun eh ni abinda na fahimta din nan ba shi in ba shi kai ma ka dauka ba ba za mu fahimta ba za mu shirya ba abinda ka fahimta din nan ba shi ne to shedan ke ne yake ka san illan da wannan ke haifarwa kaga ana tafiya ana wa'azi ana karantarwa yanzu an samu lokaci duk malamai masu wa'azi masu karantarwa sun koma mai fada kuma fada da juna wannan ya wannan wannan ya hana wannan wannan yima wannan rabi wannan yima wardi aka ce ku karantar da mutane ilimi su fahimta sai ku kuma kuka zo kuna fada ku da kanku to ya mutane za su yi kenan kuma kun tashi kan sunna kun tashi kan hanyar sunna ke sunna a ilmantar da mutane a fahimtar da su amma dan kana karantar da sunna wani ya zage ka wa shikenan sai ka haukace eh waye ce ma ba za a zage ka ba waye zai ce ma ba za a hana ka ba waye zai ce ma ba za ka kaza ba abin da ba za a yi ba to amma kai abin da ya dame ka kenan ina ruwan ka da zage ka waye ba a zaga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin kiyayen kafirai suka ce ya ayyuhal lazime nuzila alaihi dhikran a jikiran da suka yi fa ya ayyuhal lazi nuzila alaihi dhikr dan Allah duk duniya aka ji wannan magana wani jawabi zai zo yabo zai zo amma ka ce innaka la majnun akwai tashin hankali irin wannan sai da suka kira mai tsawo kuma suka tabbatar da nuzila alaihi zikir wanda aka saukar mashi da alkur'ani ƙarshen hankali kenan kuma suka ce innaka tabbas kai wallahi ma haukaci to sai ai mai tsora min jira goma ke sa inda za ka yi wa'azi kada ka ba ruwanka na abin da za a fara kada ya sa an zage ka ko an cuce ka ko hana ko ai ko ai ko ai ko ai in ka bi da wannan kai ma ba za ka yi aikin ba zai tafi ba kai ma a shi akwai abin da kake so ke akwai abin da kake so ne baka samu baka daina kana son a yabe ka kana son a sanka kana son a baka kana son a menene da menene in dan Allah kake to don an zage ka dan Allah riba ka ci sai me riba ka ci ko hazara kai wane ne ba a zage shi ba sai na abubakar da umar shekara 1400 hajjiya zuwa yanzu zagin su ake kuma sun tafi suna cikin aljanna manzon allah baki ɗaya da ya taho da alkhairin da duniya duk duk duniya ba wanda ya taba kawo alkhairi irin wanda manzon allah ya kawo an fahimta manzon allah ya taho da kalma la ilaha illallah muhammadun rasulullah abinda ya taho da shi kenan ko tun daga zamanin manzo Allah har zuwa yanzu duk duniya ba inda ba fadar wannan kalma ba wanda ya ba wanda ya iya soke wannan kalma ba wanda ya iya goge wannan kalma ko ina ana fadar wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wal makhluki ya taba zuwa da abin da ya tabbata ya dawwama shekara na shekaru na kara tafiya kuma yana kara haske yana kara tabbata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya taho da mu'jizarsa alqur'ani har yanzu babu littafin da ya samu dawwama da tabbata da albarka da haske kamar alqur'ani saboda mu'jizar manzo Allah kenan sun amma duk da shi aka ce mishi ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai in ka san kana so ka san ma'anar ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda aka saukar ma azzikir alqur'ani to menene jawabin wannan kira innaka la majnun tabbas wallahi kai ma hukunci a kalli wanda yafi kowa wanda yafi hankali ma hankali kuma a dauko a sifar da bata yi kamata bata yi kama da shi ba ba su hada hanya ba ce innaka la majnun ya za a yi rannan sai a daina da'awa sai a daina wa'azi sai ba za a yi sannan isha baran nan ba za a zahar ko lasar ko magarba ko isha lokacin ma za a tashi sosai isa don an zage ka kai hakuri ba abin da ba a yi ba ba abin da ba a yi ba ka kau da kanka allah ka nufa shi kenan bai san da kai ba bai san abin da kake ciki ba bai san masu yi ma kulle-kulle ba sun fi karfin shi ne ba ruwanka abin da ake so ka karantar da mutane ka ilmantar da mutane sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma a zo hayaniya ta zo kowa ya kawo sunna sai yana cewa sunna ahlus sunna ahlus sunna kuma sunna kuma ta zama kungiyanci to ai karshen barna ke karshen barna abatta tana nan sunnar ta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kada a mai da ita kungiyanci kada a mai da ita abin neman duniya kai kasara duniya ana neman ta da duk kazanta ma ana dauka da duniya kuma a samu ka dauka abin da bi komai tsafta da sarki da komai da komai ka ce da shi za ka nemi duniya riba ka ci ko hasara kai to shi yasa abinda ake yake wajibi a kansu su ilmantar da mutane amma a zage ka ko a yabe ka wannan ba maganar ka bace a ɗauki lokaci shekara nawa wata nawa wannan wannan yima wannan raddi wannan yima wannan raddi wannan jikin shi na makarkata ya fito ya raddi wannan bakin shi na kufa ya zo ya raddi to me yake nan me kuka yi ba ta lokaci kenan kuke yi kun kauce hanya kuma kun fita kan hanyar sunna sunna ka fito ka koya ma mutane abinda manzo Allah alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin an fahimta sunnar wa aka ce ka karantar da mutane sunnar ka sunna na sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kai ma mai karantar da sunnan in ba ta ka tsantsan kai ba shaydan ba abin da ya tsara kamar wannan sai ya taimaka ya stadirjuka har ya fitar da kai kan hanya ya je dora ka kan shirme kai ma kana ta shirme baka sani ba kana ta shirme baka sani ba to an ci riba kenan ba ci riba ba kenan an fahimta don an zagi malamin ka duniya ba za ta tashi ba duk malaman da ka zai duk sahabbai sai da suka ga wannan ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Gracias.